sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ki gabatar da
inda ranka.
na ku ba gaskiya sake ku matsa sai kun ku bari ku yi Inda tsara ranka.
mana.
One, two, three.
eh to one two three Inda ranka.
yawwa masha Allah Tuma sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau dai ba za a rera ba, ba za a taƙarƙare ba, balantana a ce ko mun taƙarƙare ko.
Eh tunda dai na musamman ne Yau na ba.
musamman ne gaskiya Allah ya kamu shekara ta kamu.
Kwarai kuwa.
Kaman jiya jiya muke cewa ai mun shigo shekarar 2019.
Eh, ana dab da shiga shekara ta dubu- Ta ta dubu biyu da ashirin kuma kaga yusuf shekarar dubu biyu da ashirin shekara ce fa da an daɗe ana dakonta Ah kwarai kwarai. kuwa.
tunda kaga tun lokacin da aka shiga shekara ta dubu biyu to daga wannan lokacin aka yi ta hango shekara ta dubu biyu da ashirin Tunda, to akwai wani tsari ma Vision 2020 wai- wai ba?
manufofin cimma muradan Ƙarni karni ba.
vision 2020 Na'am.
to dai 2020 din nan ne gashi dai ta zo Kwarai.
amma dai menene dai ga mu dai mun shigo cikin ta To Allah dai ya sa mu shiga cikin ta.
Allah ya sa mun shiga cikin ta a sa'a.
A Ai sa'a ne.
ka mance ai yau Mun riga mun yau shiga.
ɗaya ga wata. Ai muna tsidim tsidim muna ciki.
Kwarai kuwa.
Kuma kamar yau ne zaka ga cewa hamma mun fara shiga yau ta kare. Babban darasin dai da yake cikin wannan shine Allah subhanahu wataala ya sa mu rika yin la'akari da cewa kwanakin mu ne suke karewa Amin.
kuma muna ƙara ƙoƙarin gyara a alaƙan mu da ubangiji da Amin.
kuma alaƙan mu da sauran Amin.
mutane. Masauraro shirin inda ranka ne dai kuke saurara na musamman kuma kamar yadda kuka sani za mu yi waiwaye ne wanda bahaushe ke cewa adan tafiya dangane da wasu daga cikin rahoto.
Shi daban al'ajabi.
Haka ne.
Yana da kyau mu dan fara tunawa mai sauraro wasu 'yan labarurruka da suka faru a wannan shekara waɗanda ba ma so Allah ya ƙara maimaita su da waɗanda ko muke so Allah ya sa su ƙara faruwa.
kuma da matakin shirin kenan Mm, Abin da sai ka faɗa da.
labarai masu ban sha'awa, Takaici, ban ban takaici da ban haushi.
haushi.
To akwai labari idan za mu iya tunawa inda zan fara da wani labarin fara gano matasan ko kuma 'ya'yan jihar Kano waɗanda ake cefanar da su ake ɗiba ake kaiwa can jihar Anambra.
Mm, Ka san wani labarin ya zama wani babban labari a ma faɗin Najeriya ba kiɗe ba Kano ko arewacin Najeriya ba.
Sai ma kuwa.
labari ne na idan mutum mai sauraro yana bibiyar shirin inda ranka shekaru can baya mun yi ta maganar mm, mutanen unguwannin walalambe da kawo bangaren da yankin hotora din nan sun yi ta kukan cewa ana fasace musu yaya Kwarai, ƙarshe har Amma kalanda suka eh, yo, suka suka taskance kawo sunayen mu- yaran da aka kwarai, sata kwarai.
da yawa da ana ganin kamar ko akwai zulake ko ƙari a cikin zantuntukan nasu kwatsam kuma sai gashi Allah cikin hikimarsa ya sa an saci wani yaro daga kan wannan yaro an sace shi an sa shi a daidaita sau sai wani ya gan shi Kwarai, to kwarai.
daga kan wannan yaron ne fa Allah ya tona Allah ya asirin tona asirin waɗanda- waɗanda suka suke Har ma sata.
aka gano cewar ashe ma a kusa da gida ake.
Yawwa, Wato kuma- rufin kofa da ɓarawo.
iya bonono ba kuma an ɗauke su ne ana zuwa da su a nan bra Ana jihar jihar Anambra Anambra.
abin da aka gano kenan amma a jeho- kaso- kasashen iyamuran nan Na.
ba za ka rasa wasu kasashen da ake mika ba duk da dai ana nan dai ana Ana bincike bincike. Sai gwamnatin abin da- jihar Kano na.
kuma ta kafa kwamiti Na.
karkashin jagorancin Justice Wadarano wanda wannan kwamiti yana nan yana ci gaba da aikin sa duk da cewa sun mika rahoto na farko-farko amma dai ana nan ana ci gaba da bincike kuma wani abu da zai baka mamaki shine an yi kokari sosai don zama suka yi na musamman ana zama kullum a ranakun aiki ana zuwa ana ba da shaida ana ta tambaya kuma sun Eh, akwai ce rahoto ma da- kwalliya tana biyan kuɗin sabulu Na, Akwai rahoto ma da ka taɓa haɗowa eh ne yadda zaman yake kasancewa.
ka san ba wai Kano kawai ba a jihohi makota ma an Eh, kama duk Wannan ta faru.
gombe yauwa gombe da zamfara kwanan nan ma akwai wasu yara guda bakwai da aka kama wani ya ba su kwayo ya ya ya ya- ya yi sa musu banju sun yi bacci a motarsa ana ta yada da aka ce ana iba ne amma daga baisani mun yi bincike muka gane cewa ba wai ana ba ana ibawa bane amma dai binciken mu yana nan zamu gano ina ne inda wancan al'amari ya to faru inda Wataƙila in hali mun shiga duba da sabuwar shekara.
yanayin lokaci mu tafi labari na biyu mana tunda a wannan shekarar ce ma aka samu yara da zaka ga an yi garkuwa da su wataƙila ma waɗanda suka yi garkuwa da yaran nan zaka ga wasu na da alaƙa da su Mm, ka san kuma ba mu abin ban mance da- takaici Mm.
shine bayan an yi garkuwa da wani yaro da aka yi garkuwa da shi aka gano cewa ɗan uwan mahaifinsa ne aka biya kuɗin fansa kuma da ƙarshe suka kashe wannan yaro suka binne shi yaron da daga baya kwamishinan 'yan sanda wanda ya tafi bahubali kenan ko Eh, Bahubali.
yawwa da shi aka jagoranci tono gawar wannan yaron a wani kango to shi ma saboda lokaci akwai na biyu wato wani labari shi ma mai taba zuciya na wata ƴar karamar yarinya wato matashiya Mm.
wacce ita ma aka jefa ta a rijiya bayan ah, a nan unguwar eh ita ma kayan bu- a sato ta akai ka san shi ma wani labarin kutankwacin irin wancan ne na munafikin ka tabar maka ko kuma Na'am, dan kusa da gida ba?
yawa dan gari akan ci Yawan aminiya ta gari ce ma aminiya ma yawa ita ne aminiya ma.
ta ce kuma wani abu da zai baka mamaki kamar yadda uh, dangin ya- ita yarinya suke bani labari shine a ranar ma sai da ta shiga cikin gidan su yarinya aka yi mata kunshi suka ma fita unguwa tare da mahaifiyar yarinyar Na'am.
sannan daga bisani kuma har ma take tambayar a ina wance take karatu har Kuma aka gaya wato mata wani kuma daga abun- baya ta yi shigar ninja ne ko shigar Na'am.
tunda ita nata ya zama burtu take.
a bar- barna ta yi ba za a ce ta sa hijabi niqabi ba sai da a ce ta yi shigar Ta sai ninja shigar ninja.
ninja ta sa ta saboda ɗauki ɓadda yarinya.
sau da kamanni yawwa aka ai yi ka san mata.
ita har yanzu ita matar bata yadda cewar ah, ita ta aikata a wannan ta amsa amma Har daga ta baya mijinta.
kuma eh to mijinta kaga ya zo yana magana cewa asiri aka yi mata asiri amma aka yi ya mata.
ce ya ya yadda ta amsa amma ya ce asiri ne Na'am.
wannan Allah ne kadai sani ba za mu shiga cikin bincike ba tunda magana har yanzu tana Tana gaban gaban shari'a.
shari'a to akwai labarin kasan a wannan shekara an yi ta dambarwa tsakanin fadar gwamnatin jihar Kano Na'am.
da kuma fadar mai- masarautar Kano masarautar ba Kano eh har ma an yi ta akwai wani kaiwa labari rana.
da ka bayar Eh.
na cewar a karan farko an yi karan batta Eh.
ko kuma an A- ga an juna- ne gamu, ai ba Kano ba, To- haduwa to aka an yi.
an an yi haɗu Mm.
tsakanin sarakunan nan guda biyar eh Eh, ka har san- ka ce wai an ga ta borgo an ga ta an ga ta borgo.
luru wasu kuma suka ce wai an rarrabe tsakanin kayan kamfani da na shago to gabare ne mu saka rahoton ko Yau.
A yayin taron wakilinmu Abdullahi Isa ya rawaito mana cewar tauraruwar sarkin Kano Muhammadu Sunusu Nabi ta haskaka sosai a cikin dukkanin sarakunan da suka halarci wannan taro domin hatta ga wajen zama ma an sa shi a layi guda da shugaban ƙasa yayin da sauran sarakunan suka mara musu baya a kujerun baya. Haka kuma hatta ga haba-haba rahotanni sun nuna cewar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wanda shine babban bako ya fi nuna haba-haba ga sarki Muhammadu Sunusu na biyu wanda ya ziyarci wannan taro a cikin motarsa buɗaɗɗiya kuma shine kadai aka ce motarsa ta yi tattaki har gaba-gaba gurin manyan baƙi haka ma ga hirar gani buƙi ko kuskus an ga shugaba Buhari yayi ne da sarkin Kano Muhammadu Sunusu na biyu daga bisani bayan ma an kammala taron ma mutum biyu raksu suka raka shugaba Buhari bakin mota ya shiga aka yi sallama wato mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islama da kuma mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu kuma ana tafe su ukun ana rangwada irin ta shugabanni cikin murmushi da nuna cewar dama can tigeza lamarin da wasu ke cewar wai an ga ta luru an ga ta bargo ha kuma rahotanni sun nuna cewa an samu akasi a ƙarshen taron bayan da aka samu lalacewar mota ta guda daga cikin sarakuna to wannan rahoto kenan da shi ma muka yi waiwayensa a wannan shekara da muke ban kwana da ita akwai labarin masu ciwon koda da suke cikin wani hali har ma muka yi roƙo Na'am.
ga gwamnan jihar Kano mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islama da ya mayar da ciwon wankin Wankin koda ya koda.
zama kyauta Sannan.
a jihar Kano duba da yadda ake samun karuwan masu ciwon kuma ba su da halin da za su yi yau kwanan mu satin mu hudu a asibitin nan a ranar da aka aka kwantar da mu akwai mahaifin dan yaya na dama shi ne yake taimakawa to akwai labarin Wannan to la- labarin lecturer nan ne dai Eh, wanda wanda aka Wato ya dai, kwakwala su da eh, kansa asar ba?
Eh, zar- a- ana zargi ne zargi ne to ana zargin sa kwakwalawa su da kansa ashar eh to amma da karshe an sa shi a hannun beli ai eh an ba da a belin ranar 19 ga watan 12 ka san aitin da laifin da ake zargin Zargi.
ya aikata ai is bailable in ji tura ko to ko da yake an ce akwai ah, ainihin zagin eh ai, ai, a waya.
a- eh, akwai zagin a waya ni ma ina da shi kotun kuma ta fagin da ya sharaɗin cewar sai shugaban tsangayar nazarin zamantakewar ɗan adam na jami'ar ta bayara ya tsaya masa kuma idan Dr. Mustapha ya tsere shugabar tsangayar zai biya naira dubu ɗari biyar cas cas ga kotu an kuma sharɗanta cewar kar daktan ya sake buga waya ya yi cin mutunci ko zagi ko kwala ashar ko ta waya ko wata hanyar ta daban to akwai labarin su ma dai ci- masu fama da cutar sikila Eh, su Duba da ma suka yi cewar- roƙo yawwa.
magungunan su suna karanci Na'am.
a taimaka a abin nan sai gaskiya Bahar Faruku Fage shine shugaban kungiyar masu sikila da ke shan magani a asibitin Murtala ya ce dan girman Allah a taimake su.
a halin yanzu muna buƙatar jini da kuma ledar da muke zuba jini saboda mutane suna zuwa za su ba mu jini amma in aka so muka ajiye ta duk wanda ya zo dan uwansa sai mu ɗau ledar mu bashi kuma lab kuɗin sikirinin ma ba sa mana To Allah ya ba mu lafiya.
To akwai labarin wata unguwar zoma wacce ta ci gabza a gidan yari sakamakon zub da ciki Eh.
na dan gaba da alfatiya da ake Okay.
zarginta a kotu.
eh to ina akwai labarin Akwai labarin.
to maza a lalabo shi bari na madina ya dauko shi ya jefa mu ko Na'am.
Can kuwa daga kotun majistiri mai lamba talatin ƙarƙashin mai shari'a Awwal Yusuf Suleiman, kotun ta sanya ranar sha takwas ga watan da muke ciki don a gabatar mata da wata unguwar zoma mai suna Jummai Ado. Ana dai zargin Jummai Ado da laifin kisan kai ta hanyar ganganci. Kunshin tuhumar ya bayyana cewar a ranar biyar ga watan Mayun shekarar 2019 ne wani mai suna Zahardin Ado ya kai wata mata gidan Jummai don a zubar mata da juna biyun. kasancewar Jummai ma'aikaciyar asibiti ce, don haka ne ma ta buɗe ɗakin tiyata a gidanta, yayin da aka zubar da juna biyun ne kuma take waccan mata ta rasa ranta.
sun sauraro ka ji wata unguwar zoma kenan da ake zargin an haifi da an yi ciki na Na gaba da gaba da alfatiya alfatiya. Ita kuma ta kuma kora shafa wa yawa ta zuba a ba wai fa mai kora shafa ta aiki kai aiki ya kware ka gane ta mu taɓa rauniyar hanya To saboda kuracewar lokaci dai bara mu garzaya labari na gaba.
Eh.
Wato labarin wata mata mai dukan miji. Abin mamaki.
Mm, wallahi ikon Allah da kaga ai mata ne Ka ce, eh, kuma shi ai ake mana ko kuma shi ake yawa so.
kaga ana ta samun mm, canji kenan kuma ka gane ba wata kila ba ya zama lusari wayewa kan a a asiba ne lusari Ba wani ba lusari ba.
ne a sai a ce Kaga mafi yawa mata su ake wahalarwa a cikin gida. Domestic violence kullum kiran da ake sai a ce ana cutar da mata. To amma kuma a gefe guda maza da yawa suna fama a hannun mata yanzu.
eh gaskiya Labai ko a iya cewa tura ta Wannan kai bango.
labarin ne.
a ba wani tura ta samu ka gane ka san shi namiji bai da gata kawai namiji a bai bai da gata komai sai ka dana kungiyar kare haƙƙin ƴaƴa mata kungiyar kare haƙƙin ƙanana amma shi Amma ba shi za- namiji za- ba ne.
an ce- to bayan shi ga wata macen ma da ta ƙara wani ta'annatin Na, kwarai a nan kuwa.
ne ma ka ka ga ita ma ana Yawa. Tunda zargin- har kake zaton kake cewa lauya shi ga lauya mai kare haƙƙin mai maza.
tsara haƙƙin An ƴaƴa samu maza. a karan farko dai an samu an samu Eh.
wato labari ne kaga na wani mu- mutum ne dan babura Na'am.
yana soyayya da budurwarsa aka samu akasi kuma ta kira shi ana dab da baki fa za a za a wannan taimar wani kira na musamman Mm.
to ta ja shi dai wani kango kamar yadda ya faɗa ya ce shi bayani ta je za ta yi mai daga bayani Kuma da daddare.
sai ji yayi jini yana fitowa Yana daga fitowa.
daga Ai ka san daga- ni na ziyarci asibitin da- koyarwa na Malam da- Aminu daga Kano.
wannan ɗinsa eh Eh kuma ya ba mu haɗin kai gaskiya lokacin da Allah za mu yi wani da sarki.
shi. Lokacin da za mu yi interview da A shi.
kai kuwa, eh.
Domin ko wayar i karɓa sai sa a kusa da kunnen sa kuma akan ka matashin sa.
faɗi su ka faɗi sirrin Okay, to tunda aikin mu ne.
ka faɗi sirrin ka. nan gaba kuma ai an gane sirrin To za mu dan sa mai sauraro Ah, ya zama tattaunawa da muka wajibi da shi.
ya zama wajibi ma wannan yarinyar muna soyayya da ita budurwata ce mun kai kimanin kusan shekara hudu da watanni muna soyayya ina santa sosai a rayuwata ina bala'in santa ba abin da ta ce min daga nan ko ta mu tafi na ce tambaye ta ina za mu je sai ta ta yi gidan ya ta zarraga ta Ba abin ban san me ya faru ba kawai ta kai ni da haka hanya ta kai da ni nan ta dinga bi da ni ta wajen dawa dodi haka da muka je wani waje kangon da ta kai ni ina zaune kawai umar ne take bani da na shiga cikin kangon ni ban san me ya faru ba kawai hejina ne a asibiti kawai na duba na ga gaba na babu ta yanke shi ita ce ta yi mana ban gani a lokacin a tam din ban san da abin da ta yanke ba da wuka ce da reza ne da wani abu ban sani ba ga yadda dai wannan labarin ya kasance shi wannan saurayi da budurwarsa a bakkaunarsa mudubin zuciyarsa ta sa reza ko aska ta yanke masa Makarfafa.
makarfafa ko Eh, to ta yanke masa makarfafa Eh, to duk da yake muna abin da ya shafi yadda take faruwa a cikin gida musamman ma abin da ke- take kaiwa da kawa tsakanin rikice-rikice na cikin gida Eh.
akwai tarin matsaloli wanda ka jero su a wani lokaci a cikin wani rahoto mai daɗi duk ka zuba su wanda daɗi kuma ko mara daɗi dai.
Mai- to mara daɗi dai ka san mu mun saba dama mu labarin mara daɗi Labarin ba daɗi, eh.
sai mana ka gani eh, to to na Madina jefa wancan rahoton Domin can baya aka samu wata yarinya wacce a dalilin auren dole ta zuba wa mijinta shinkafa ɓera a abinci ya ci tare da abokansa da almajirin da aka rage wa siɗi duka suka rasu kai hatta marigayya indo mai taliya ma a wannan waƙi'ar ta rasu haka ma kasa da shekara biyu baya wata amarya mai suna Maryam Sanda ta shiga kanin labaru bayan da aka zarge ta da hallaka mijinta. Na san har yanzu labarin rikicin da ya rikide ya zama yaƙi tsakanin Fatima Hanan da mijinta Sa'idu Hussein har ta kai Fatiman ta daba masa wuka a ciki zai daɗe a zukatan mutane musamman ma kasancewar maganar ce ake ta yi gwangwana ta a yanzu dukkanin su dai yanzu haka suna kwance a asibiti da labarin wacce ta watsa wa mijinta da kishiyarta tafasasshen ruwa ga kuma waccan ta mariri wacce yanzu haka tana kurkuku bisa zargin yanka kishiyar ga kuma waccan ta kawo wacce ita kuma aka zarge su tare da ‘ya'yanta kan cewa sun yi wa kishiyarta taron dangi suka ma kwandala mata taɓarya a katararsu ga kuma wacce ta jeho kishiyarta daga mota har ta karya kafa da kuma waccan da ta hankaɗo mijinta daga kan bene ya rasu nan take duka waɗannan kaɗan ne daga cikin matsalolin cikin gida da ake yayi a yanzu waɗanda masana irin su malam Adamu Aliyu Kiyawa ɗan masanin dutse hakimin Kiyawa malamin makaranta ɗan jarida mai kuma bashin baki kan al'amuran yau da kullum ke cewar irin waɗannan matsaloli abin fargaba ne kuma akwai tasirin ta'azzarar shaye-shaye da kuma rashin bincike kafin aure.
To shaye-shayen nan da suke shi yake jawo mana irin waɗannan abubuwa. Aure ne yanzu ake yi ba tare da bincike irin na da ba. Kawai kayi sha'awa yarinya ma ta yi maka ƙarya yar gidan wani ce ba za in ka je zance wurin ta gidansu daban inda kake zuwa zance daban ko gidan yatta ne ko gidan wata kawarta ma karere ta ne maka ƙarya. kai ma kuma dama ƙaryar kake mata to duk in ba irin waɗannan ƙaryace-ƙaryace aka daina ba to haka za a ci gaba da yin waɗannan abubuwa to ai duk rashin sanin ma menene auren menene dan me ake yin auren in ba haka ba abokiyar zamanka wadda da zarar ka aure ta fa kun zama ɗaya Bari mu leƙa kotun majistiri a nan Kano domin ku kotun majistiri mai zaman ta airport ƙarƙashin mai shari'a Hajiya Talatu Makama ta fara sauraron wata shari'a wacce 'yan sanda suka gurfanar da wani mutum da matarsa bisa yadda suke yawan baiwa hammata iska mijin mai suna tajiddin ibrahim ya shaida wa mai shari'a cewa matar tasa ta fi ƙarfinsa don haka nema bayan sun baiwa hammata iska ya sake ta saki ɗaya sai dai matar ta shaida wa kotun cewar shi mai gidan nata mutum ne mai yawan ashariya kuma bini-bini sai dinga zaginta sannan batun duka ma matar ta ce zuƙale mata domin ta shaida wa kotun cewar shi ma ai ya fasa mata baki. Mai shari'a Talatu Makama ta buƙaci magabatan su su bayyana a gaban kotun domin a san yadda za a kamo bakin zara.
To an gaishe da na Madina wannan kan nasa kan karatu.
Kan karatu.
Kan kasa eh misali kaga kamar wannan Abba Hikima shi sa gan shi da kwazo.
Shi Abba ba?
Eh da barista Abba Hikima. An ga kansa garan kwalele. Ka gani? to ai kan karatu ne gaskiya kan kan karatu akwai karatu akwai karatu ne kai kai ai basiri ne wannan ah wallahi yana da shi eh ka kokari gaskiya ne eh bula ma an ka kula kansa ai zaka ga zaka kan ya dan dogo ya dan zototo haka ka gane eh shi ma shi ma karatu ne kokolo da kokolo da kakkiya
asa da kashi kashi ce eh ka gane eh tunda mun riga mun saura mun sawa mai sauraro wannan labari akwai labarin yawan ashariya da ya sanya wata mata Eh.
ta nemi a raba su da mijinta a eh tunda kaga an zo gurin Eh, eh gaskiya.
cib da cib kenan eh wai mai ido daya like
akwai lab- akwai bincike ma da aka yi na ke da nuna cewa wato bincike ya nuna cewa rushewa da kuka da karfe bakwai na- na na dare zuwa karfe goma ina rage kiba kuma ina rage damuwa ga su wanda suke irin wannan kuka din.
yanzu ni dinnan da na dan dan dumurmur ina so dan rago to kuma a fara rushe na su fara za ka fara da ma dai kalkala dariya Yau, aka ce, kaga da- ka gane wannan dariya sai in da kai kuka suka ce da su labai.
gaskiya dai to to ga- al- Allah ya kiya ga su Aminu Bello kan ya Eh, leko yana sauri masu tun cika lokaci mutane yayi.
guri da kalla ai mutane Ai, suna jama'a suna korafi a kokari kansa suna kokari Ban kullum gane dai ba.
muna ba mutane hakuri Eh, su Aminu game da cewa a, haka gaya muke musu tafiyar gaskiya, da su Aminu Bello ne Eh, yalla bai a kar mu Dole zafa a musu sa Aminu kashin Bello kaji a to kai kake kawowa kenan a mutane su su suke Aminu kawa Bello ne da Allah ka bari a tsaya zai kawo za Aminu Bello wacin da ba sa nan sai mu kare su a ni ban kare shi ba ni ni gaskiya zan faɗa ka gane yawwa to kaga akwai labarin ai hanan ko na'am wata budurwa o mata aure Mata aure ce, wata ake na'am.
zargin ta yi ku yunkurin farɗe cikin mijinta ta ma dai farɗe za a ce Ta farɗe.
amma dai kuma Allah ya sa ya bai mutu ba gaskiya Yau, gaskiya eh, ka san da fara aka yi magana ana ta maganganun cewa ita ma ta kare kanta cewa shine ya tumurmusa ta haka ne to daga baya dai shi ya musanta ita musanta Na'am.
magana kuma ina zaton ai tana gaban alƙali tana gaban alkali har Tunda an yanzu bayar da belinta haka ban sani ba ko daga baya masu fafutukar kare haƙƙin yaya mata mata sun shiga ko sun tunda shiga su- magana kamar yadda Ka san- kace mata sun fi gata
in baka mance ba ma kafin Hanan ai an samu matsalar ita waccan yarinya Maryam Sanda Maryam Abuja, Sanda, Abuja Abuja.
ita ta ma kai shi har lahira Ai, kwarai, kwarai, ita ma har yanzu ana nan ana shari'a.
kuma tana hannun beli ita ma Eh, ana tuka ita shari'a ce mace ce da ciki Eh.
ba a sauran ana gaggawar sikanin yankewa malam ana sikanin wani Shari'ar- lokacin eh ana sikanin shari'a za a ciki scanning dai kace kace mace da Ai, ai, ciki su- ni dai ta kace canta mace da kenan.
ciki dai ana to ni dai ba ni dai magana ciki to to ni magana shari'a to shari'a makauniya ce makauni ya ce to Allah ya bude idan eh in dai kace dai ana ciki ciki da kai magana na ce ana tsakani amma yi magana shari'a da da kai- da ai ba a yi scanning daga yanzu yanzu ne ake scanning kuma kuma ita makauniyar ma da kace in bakin gilas ta safa eh eh, ka gane ko kuma wata kila ai dai ba- a za ka sa mata wani bakin kyalle to a wasan rufe.
ma din dumi za ta iya daga daga wannan yanzu shari'a tana dan daga tsalle ya gane
ko za mu ɗauki wani labari wani mutum da ya binne ɗiyarsa da ranta eh wannan an ce ai kwaya isha iman kasa ba eh a kasan a can jihar a can a can jihar Jigawa ya faru tunda da ya mun ɗauko jihar Jigawar Mm.
akwai wani labari wanda shi ma mai taɓa zuciya ne Eh.
na wasu ƴan uwa Eh.
da suka wani ɗan uwa da ya ɗauki wata fatanya ya buge ɗan uwansa ya a mutu.
adda da ya fille adda ce fille wa ɗan uwansa kai dan uba Ƙwarai- ne ƙwarai dan kuwa.
uba ɗan uba ne eh kai kai kai kai ai shi ma dai a Shi a ma- rana ɗaya aka yi labarin A rana ɗaya ne.
ranar 27 ga watan uku yawa tunda shi ma ɗan uwan ɗaya ne bara mu jera shi Yawwa.
Oke kuma ito shi hudu ga wata ne akwai masa hukunci. Shi wannan da an masa hukunci.
an masa hukunci ba hukuncin na'am.
nawa Hukuncin kisa aka yi masa.
Eh, Nawa ranar shi hudu ga ma- watan goma sha ɗaya sha kenan.
ɗaya, na'am.
yawwa eh kaga ai an dan samu an ta- ya shi yayi wajen wata bakwai a a kurkuku tsakani kwarai Mm, amma sau da dama zaka gan aka yi hukuncin kisa ba kasifa ake kashewa ba Eh, sai a ji dai kaga shiru.
mutum ya daɗe yawwa ka san sau abubuwan abin da yake faruwa doka ta ce in za a kashe ko da alƙali ya yanke hukunci to sai kuma gwamna ya sa hannu Ya sa Na'am.
masa to kuma zai wahala sai a ka ga daɗe ba gwamna a ya sa sa hannun hannu ba eh kwarai kwarai to za mu ya kamata mu ma aikin mu ne na yan jarida eh mu bibi mu baya gano mu ga- me yasa gwamna baya sa hannu ya wato wannan shi ma sai mu ajiye shi a cikin rahotannin da zamu bi a sabuwar shekara yawwa insha eh, Allah akwai rahotanni da yawa da za mu ƙara ɗora su watakila mu ce jela ce da su na'am za mu kulla ko kuma turke ne da su za mu kulla mu ci gaba da bibiya har shekarar da muke ah, bankwana da ita akwai labarin wancan batun fa na, na- na- na Kano Club a eh kwarai kuwa Kwarai.
wato dai wato babban batun nan na na, na, na inda- barasa na barasa a hada- Kano hadar Club.
barasa eh na'am eh kwarai ya kamata Eh, shi ma a dan ka san tuna da aka yi shahararru shi.
shugaban hukumar a'a ba hukumar ba dai shugaban dai dandalin dandalin.
dandali ne Na'am.
ai cewa yi ai dandalin gurguzu ne eh wato nan kamar kowa ba kwaba na'am Eh, misali kowa zai kamar abin da ya ga dama shari'a free ko kuma secular haka yake da turanci shi iya wajen babu shari'a ba kenan.
shari'a kan eh, zingina wannan ba wurin.
shari'a Wa- ya zubi musulunci haka, amma to shi ba- ma ya kamata mu a dan saurari jefa shi dai sauraro.
kawai eh ko dai ba yawa mai sauraro dai ya tuna To amma shi Bala Muhammad Inuwa shugaban hukumar Kasko da ke zaman shugaban wannan sansani ya umarci guda daga cikin kusoshin sansanin domin bayani a madadin sansanin.
to mu je duk bayani wani aka yi mana game da sai da giya kuma mu ce za mu koma za zo na totona a zuwa sanawa da wani hukuma idan za ta bata abin umarnin gwamnati To mai sauraro mu ma dai za mu ci gaba da bin dare musamman ma daren Asabar tunda an ce ita ce ranar cashiya dan ganin shin za a daina tunda Hizba ta yi tsawa ko ko za a ci gaba da tambele tunda ana ganin kamar sansani ne na uwa ba kwaba.
Da akwai labarin gwamnatin jihar Kano wanda ta ta ta gargaɗin masu makarantun yan mari.
Eh.
kan saki.
eh kwarai Eh, ai ka san ba wai ma Kwarai, gwamnatin jihar kwarai, kwarai.
Kano ba, kafin nan ai gwamnatin tarayya ta tarayya ta fara fara aka yi.
fasa wasu makarantun a Kaduna aka zo aka fasa wata a Daura Aka zo nan Kano.
sannan kuma aka zo nan Kano ma aka ba su wa'adi ya an ka tuna ma akwai labarin da muka yi na wasu yan makarantar su da guduwa suka yi da marin ma Eh.
suka je suka suka dora akan kilo suka siya suka sai da rodin ba to Allah ya kiyaye sai dai kuma ya kamata gwamnati ta fito da wani tsari wanda kuma zai maye gurbin wancan eh Kada kwarai garin dan neman akwai gira a rasa akwai wani idanu.
labari shi ma da muka kawo Mm.
wanda akwai wani dan uwan shi ma wanda ya fito da kamarin ranar da ya dawo ranar ya kashe dan uwansa inna lillahi wa inna shi ilaihi ma mun kawo labarin nan to Allah ya kiyaye to akwai wani dan labari kaɗan da nake ganin shi ma za mu dan tuna mai sauraro wanda ka yi shi sosai shine wani waje da kaje ake sayar da kashin zallan kashin kaza ake kaza.
ai anan nan zurod ne Eh, zurod ne, kwarai.
zurod ne eh kuma mutane suna ta siya ah mutane suna ta to ya za a yi miya da kashi ne To, a- ai dan galma galman ake ce. ni dai amma dai ba wai wannan ba muna yara waye iban akwai- labarin muna yara akwai wani Jamila gida da Gezawa ita ba- ce ita ba- Jamila Geza abokiyar aiki ita kana Jamila labarin. Ai, Geza a ko- tsaya ko da ita ma zuwa ta ai a kasu to ai misali kaga mutum me bi ita ma ala ta ne ta so
ita ma ta kai ziyara a a ni eh ta kai ziyara amma ban sani ba siya dai Ko da hoto ko ba- sai da kuma ina zaton ai a gurin kuma ana sai da kaji Haka.
ba ma ki da Ita siyan kaza, ana kaji sai da kaji, ana sai da ne sai kaji.
kuma Ana sai da ai har ma kwaɗi.
kashin ake a kaji dai Eh.
ba ma ki kuma ta Akwai- ta hada har da kashin dan a samu yawa yal- yalwan nama
akwai wani labari shi ma da kai makamancin wannan mai kyau na auna kwaɗi da siyar da kwaɗi da eh ake sai da- eh, can wani ƙauye ne hanyar a kamar zaka je Zaria a cikin akwai wani kamfanin sa- mm, tumatiri na Dangote mun yi labarin har ma mun yi hirar wata mata mai harka hada-hadar kwaɗin ta kuma yi mana bayanin yadda take mu'amalar kwaɗin kaje da take bayanin yadda kwaɗin yake wai da- wai nama- wai in ka san naman kwaɗo wai ba ma ka ci kaza ba ba. to amma mutanen mu ba su damu da kwado ba akwai labarin amma halak ne aikin sa ko tunda ai mu- mu- na ruwa ne dan ruwa ne Dan ruwa ne.
to haihuwa yake ko kai yake
shine dai to shi ma sai a sashi Za mu- amala za mu- eh, za mu Eh, sashi shi amala amala.
shi ma yana amala akwai labarin mutanen badawa kan wani gidan casu haka Eh.
kace masa gidan rawa da aka- gidan rawa eh an rufe shi ai sun samu nasara Sun sai samu daga nasara, baya baya eh.
ta haihu na'am sai kuma aka koma wata unguwar can tukur road to akwai wani mutum da makocinsa ne gidan da ake abu na din sai ya tashi ya ci- haɗa mutanen unguwa yake ganin lalle ba za a yi ba amma kuma abinka da wannan sai gashi ma an kai shi ana neman yin belinsa a ofishin yan sanda na aiji amma daga bisani ina jin sun daidaita kuma watakila ba a ci gaba da yi ba tunda gwamnatin jihar kano gaskiya ta rufe gurin kaga sai a jinjina mata kwarai to akwai labarin ah, wani ango da aka fasa auren sa saboda an gano gandai ne bai aji A'a.
wannan mu- a cikin azumin watan Ramadan da muka yi wannan labarin ina zaka iya ce- muna yara muna wata waka na madina To, samun ko zaka dan rera mana wakar eh wai ta aikata wanda baya azumi ya zama gemun masara eh kwarai to Eh.
wannan shi makon hakan take Eh.
to akwai wasu zurkai da suka batara to Allah, eh, na gane Allah sarki tsohuwan nan ko wata aka kaftarawa wata aka kaftara wa taɓarya.
tabariya kwarai kwa A'a, Kai, kai, kai.
wannan al'amari wannan al'amari wato dai inda ranka ka sha ka sha kallo wato akwai labarin ma da aka yi na da kai magana da can wannan masu mai taɓaryan nan Yau, taɓarya.
yau to akwai labarin kuma wanda yancin gida suke rigima tsakanin su amma aka yi min barazana oh na ƙarshe Oh, ah, to, to, to, eh eh, ka san bara Wata- wata eh, mai juna biyu ce ta da ku Eh. wai Allah ya kiyaye dai Eh, na labarin yake a ya kamata shi ma a ɗauko shi Eh, shi na ma- madina Allah ya kiyaye Yanzu kuma sai ‘yan doya da ke cikin ƙwaryar birnin Kano, inda wata turka-turka ta faru bayan da wata mata mai tsohon ciki ta gamu da wasu zababurawan mata waɗanda suka riƙa samariya da ita suna bugawa da ƙasa, lamarin dai babu can gani. To ko me ya zafi? Wakilinmu Aminu Abdu Baka Noma dai ya halarci wannan unguwa ta ‘yan doya, ga kuma ƙunshin rahotonsa.
Ana dai zargin Hajara da lakaɗawa matar ɗan uwanta duka duk da juna biyun da ke cikinta har ma ita matar wato Aisha Sharif ta yi mana ƙarin haske kamar haka.
kanwan mijina ce eh na fito daga wanka sai kawai ji ne ta- tana tastas kamun ma kawai sai ta ɗauko katako za ta buga min ni kuma gani na ina da tsohon ciki sai na shiga cikin ɗaki sai na kulle sai ta biyo ni tana wai cikin ya ɓare mana Alhaji Ibrahim Shehi Makwalla shine mijin matar da aka daka ya bayyana filin inda ranka cewar ba zai lamunci wannan lamari ba hakan ya sa shi da ƙara ofishin 'yan sanda da ke jakara.
matata ko yau ko gobe za ta iya haihuwa aliya sai ga su sun zo har gidan suka same ta ni ina kasuwa suka same ta suka rika dukanta har da ɗauko katako za su dake ta saboda haka ina zuwa ban yi wata wata ba kawai sai muka koma jakarar division muka je muka yi musu report Filin da ranka ya yi ƙoƙari domin jin ta bakin waɗanda ake zargi amma hakan ba ta samu ba. Mun tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano wato DSP Abdullahi Haruna ya kuma tabbatar da faruwar lamarin ya kuma ce za su ɗauki mataki bisa wannan lamari.
yan sanda sun saurari wannan gara sun karbi wannan korafi yanzu haka muna bincike a kai wayanda suka aikata aka aika nan za a nemo su don su zo su yi bayani duk wanda aka samu da yana da hannu a cikin wannan aiki ko kuma wannan laifi da aka aikata to tabbas bayan an gudanar da bincike tare da shaidu za a gurfanar da duk wanda aka samu da laifi a gaban kotu.
To a gaida Aminu, to amma dai wani bawan Allah ya kira Aminin a waya cewar, wai kai Aminu, ka sauke wannan labari ba ma bukatarsa, kasancewar mu ne manya.
baka noma ya kira ne na Yana- Kamar- yana kasan roba baka noma in ido.
in In in ya ya ji faɗa.
in ya ji faɗa sai ya fara in ina amma kaga in yana magana lalle sai ka lalle ce, ya amma almuri ya ji duka bara yana amma kuma yana ji ka kai ma har wata murya kai a labarin Eh, ya ce, Ka "Mu ne wai ya manya kira ba." ka ya ce Ya ce, wai "Mu ne manya." mu ne manya
akwai labarin wani matashi da ya lakaɗa wani abokinsa duka wai so ya yaska budursa da cucula Eh, kwarai ba- kuwa.
Ah, a in Wannan kashe shi ba labarin.
ya kashe shi.
a can hanya ku- a kura ne ko Eh, a Kura karamar ne.
hukumar kura Eh, ya kwarai wannan labarin.
to Allah ya ji kan musulmi amma kaga ya ce tsautsayi ne Haka yake.
shi sa ba a son saurin duka Tunda gashi yaro ne Sai karami ba a ba san saurin duka Tabbas ya biya wa dokin zuciya.
ya fi ya ya biyo Ba sa dokin hakan ta duniya. to kasan dai a wannan shekara da muke ban kwana da ita shek- a ranar 22 ga watan ɗaya Na'am.
akwai labarin wata kura da ita Wata ma ta kura da yamu ta- ta zo kwarai.
Eh, dab da magariba Dab muna da yin magariba.
haka sai aka- Ai, mun- aka ce mun- ga wata mun kusa mata ta gama zama aiki.
kura, eh mana aka ce ga Kaga wata ai mata dawowa ta- kai ta ma.
zama kura sai na dawo Eh, a ce sabon labari to da kawai.
dawo amma sai muka ce an ce eh an ce Na'am.
wata mata Ta ta zama zama kura.
kura Kwarai daga Kuma baya daga aka baya ma aka aka sai aka gano- ce wai wasan gauta ce.
gasan gauta Eh, kuma a labarin ya tada makabarta kura.
kuma da daddare Eh.
Labarin ya tada kura.
Ah, ya tada kura ba.
tunda lokacin da muka je dauko labarin ai mutane sun fi dubu a bakin police station eh tun lokacin da aka yi na farko eh kaga a lokacin ai magaji Musa Majiya shine kakakin shine kaka kiran jiran yan sanda.
lokacin wai da yazo abin mamaki sai ce yan jarida ko jojon kuras
Ka zai ji ba akwai barbanci a yi.
Allah
to kai kai tsaye akwai wani labari na wani magidanci da ya bada naira miliyan 40 ai masa ai masa kuɗi.
dan Allah dan Allah ka ji wani ka ji wani irin wani mutum dan Allah.
Wannan- wai ga miliyan 40 a nan ka to me Wai kake kuma kuɗi za a nema yi masa Ya ai ni nika- ina da miliyan 40 kullun sai na ci kaza gaskiya ne ba guda ɗaya ba ne.
kullun ta Allah sai Ai, na- ba ma ɗaya ba.
sai na samu dakwalwa dakwalwa Eh.
dakwalwa ake cewa Eh, ƙwarai kuwa.
Dakwale.
dakwa daya dakwalwa Guda ɗaya.
ɗaya zan ci kullun hatta Kullum hatta suna ɗumame na kaza.
na safe sai an sa sai ya kaza sa kaza amma miliyan 40 wai ka mika wani ka ce sai ma kuɗi Akwai labarin mutum nan da ya shigo wanda a yace an kashe dan sandan shekara ashirin.
ok gawa ta shekara ai ba wa arba'in.
yace ba gawar tana nan Tana nan ma a asibiti.
jawa-jawa.
Aminu Bello ma ya ji ya ganta gaskiya ne shekara ashirin shekara ashirin ashirin, eh, yake zargin cewa akwai wani DPO kwanta kwanta kwanta kwanta da aka yayi su a can baya kuma ba ka zo ne kon Allah kwanaki muna yin labarin aka ce shi ma ya mutu kwanta kwantan ya mutu ya kwanta To fa.
to kaga haka rayuwa to take.
kaga kamata ya sai a dauki gawa abin ne sai a dau binne gawa in ya so sai Sai haɗa su da- sai a yi babbar Sa'a shari'a can gaba.
sai a a rarrabe da Alima a can.
da baccin makawo ai noman ce sun ce akwai ka- wata dama akwai wani akwai wani akwai wata magana da ka faɗa baya can labarin da muka sa mai sauraro eh na rikicin gid- cikin gida din nan Eh, wani- tunda akwai yanda ka kai tsalle ka dire eh ka faɗa cewar to duk dai shari'ar da aka yi a duniyan nan to idan aka je gaban mai duka sai an yi wata sabuwar sai an yi sa shari'a gaskiya to ne don haka duk mutumin abin da zai yi sai idu girman Allah ya san cewar za a tashi shari'a da shi.
gaskiya gaskiya to Allah ya samu dace amin amin yawa to akwai kuma labarin wani jami'in tsaro Mhm.
shi dadiransa ya iya isa mu kaye ya keta to me so da ya maka- ga hotunan wasu da lambobin wasu an daura mutane musu da an shafa mu- an musu zawaitu Ai, iya ai dadiro aka ce sai ka tana min da wani mawaƙi wai shi wani sani sabulu ko ya ce wai mai dadiro makocin kura ne to to ba za mu Allah ya kiyaye wannan duniya dai in kana cikin ta babu abin da ba za ka gani ba mai sauraro kana tare da mu ne a cikin shirin inda ranka na musamman wanda yake Allah ne ya kawo mu shekara ce ta kawo mu warai da gaske kuma muna tare da ai- ab- dukkan abokan aiki Yusuf Ala Abdalla Amin na sarkin mayu eh na ai ai wannan kasan aiki kowa kowa sai ka ga ya samu lazimi ni ne sarkin mayu na kutama wannan ni ne sarkin mayu ina ba da in ka kula kuwa wannan abin bai ragu ba yanzu kuwa a ya ragu wallahi ya ragu to kuma amma amma an yi zargin cewa to anya shi mai farauta su dinan shi ma ba mayan bane zargi saboda ka san dalili Eh, ha.
saboda da sun zo gaban sa Eh.
sun mayan ƙarya Sai sai ka ga su sun ce abin nan.
wanda ya ce ni wallahi sarkin aska ne ni wallahi Sarkin shayi ne.
sarkin shayi ne Ni ɗan autan wanzamai.
anya Alƙwarwa za mu eh to ko arwa ya sa musu ba Ha? amma dai dan Allah Ah, wai ku bi ni bashi zan je gun mu yi magana yi magana. ku kafa masa in yau a ba. Me yasa?
wai shi ko shi ma dai a'a ba a ce haka A'a, ba ai zari misali ai- ai tambaya za mu yi shi muyi shi muyi Eh.
ai mai hukunci ne kamar alkali ne oh kaga kawai ka gane dai mai ta dai gaskiya dama mu a musulunci ka dai ba ji a- an cewa ɗaurowa take a ɗaura ai to kusan abin da ya faru kenan misali gaba da gabanta eh da sarkin shayi Eh.
kuma ka san daga bisani ma baka nuna ɗauko labarin ma har ma an rufe asibitin mai Mayu.
wani ne Mayu.
Eh, Allah ya samu dace amin amin kowa ya koma jikinsa duba da yadda shi muyin ya zo ya aiki a garin eh kawai sai ga irin bafaje dauke da wata gora katuwa katon mutum yayi wani aski wani iri eh sai mu ya kalle shi kai kai ma mai nace a ranka ne ni sarkin wawaye ne
Kaga ya firgita to anya ko a ko anya anya Yawwa, ni zan je da ni a yi Ana haka.
bin- zan je da mijin a wannan gaskiya ko a ji abincin a eh zan bincika in ji to an gara maka lawo ga mutane suna da tarwasewa menene wai ka gane ya kamata mu ji menene ni dai abin da nake gani tsayawa ce kan gaskiya kamar yadda misali a iya cewa ake ganin cewar kama kai ma kana kokari wajen tsaya gaskiya wata killa shi ma haka ne to Allah ya samu dace Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon gude masa a wannan gabar nake so in jinjina masu sauraron mu na kuma gode musu na yaba musu bisa addu'o'in su gare mu da karfafa mana gwiwa da suke yi da kuma bibiyar mu duk inda muka yi ba daidai ba za ka ga ko a facebook ko kai tsaye a yotex a ce gaskiya abu da kuka yi ba a kyauta ba ba ba daidai ba ne wani lokacin muna jin daɗi duk mutumin da ya kawo mana wani magana ta zancen wani abu kuskurewa da muka yi ko kuma wani abu da shi bai fahimta ba to ba wai haushi muke ji ba in ya faɗa muna kokari mu duba abin da yake ya kamata a gyara a gyara abin da ya kamata kuma mu fahimtar da shi mu fahimtar da shi ni abin da nake so malaman mu su haɗa kai a ajiye a ida kowa ka bar shi nasa ala bar shi in an yi abu ba daidai ba a yi magana Gaskiya ne.
yawwa amma akwai malamai da yawa Inda wanda hali suna ma an kokarin rinka yin kuma- amfani da murya ɗaya yawwa wajen isar da ko ba wani a sako yi amfani da da zai murya ɗaya ba amfana ana- wasu suna cewa wai saɓani a tsakanin musulmi ma wani lokacin ah, yana da amfani to amma dai mu ba za mu shiga wannan ba amma dai muna kamar da malamai su ma suke hawa mun bari su shawarce mu su ce mana ayi kaza ayi kaza mu ma muna shawartar su in za a yi hudu ba a yi akan Allah ya ce annabi ya ce kuma a rika saita mu mu mabiya eh kuma ba kaga ba boturami ma ka yana aiko mu ne ma boturami Eh, ma godiya godiya.
saboda wasiƙa da bana ma ya yake- aiko da wasiƙu Kwarai, gaskiya kwarai.
eh, kuma sun yi akwai amfani.
akwai akwai na jirge ma waɗanda ba a karanta eh ba a karan ne a zan Allah da shekara mai zuwa ai butore mi sai mu fara da za karkare.
mu masa halarci in Allah ya yarda tunda kaga akwai wasu wajen 101 akwai wata mata ma ta zo ta kanasta ce wallahi tana son ta ganshi eh shi kaga ya ki yadda a gani shi ne matsalar ya ki yadda a gani to Allah ya sa mu dace bangaren neman taimako ma kaga a bana mun kiyasin naira miliyan biyar da dubu ɗari shida da yan kai muka samu Alhamdulillah.
daga bangaren mutane da yawa kuma an Daban-daban.
bibiya waɗannan kuɗaɗe a asibitoci daban-daban akwai kuma waɗanda da yardar waɗanda suka biya aka ba su a hannu alal misali akwai wanda ya biya kuɗi kwana-kwanan nan da muka je asibitin nasarawa sai zama na kuɗin a ciki akwai kuɗin magani kuma a hannu ake ba wa mara lafiya ba ka noma ne ma ya je biya na haka sai na ce masu to amma idan ya tashi biya idan ya kawo mana ga rasiti na iya kuɗi kaza ya ɗauki hoto lokacin da yake mika kuɗi na'am to alhamdu- eh dama ana yin hakan yawanci ana yin zaka hakan kwarai akwai kwarai asibitoci kwarai da zaka ga cewa in an biya kuɗin in an ce za a biya dubu hamsin to dubu talatin kuma sai a ce kuɗin magani Magani.
to mun sami irin wannan na'am dole ba yadda za ka yi ka karɓi rasiti amma duk kuɗin da aka biya mukan karɓa mu taskance rasiti ko da wanda ya biya ba zai ce a bashi rasiti ba sannan ko ba ma taimakon maganar aure za ga mutane sun zo Ah, da kullum, yawa.
kullum.
Maganar aure, Eh, eh, ko maza haya.
da suna zuwa. dama dama haya ma duk da dai dokar gidan nan bata bari ai kuɗin haya ba amma wannan ba wani amma dai zancen mace ta zo ta ce min wallahi kayan aure ne ba sai in ce a ba jiya ba kawai sai ki je in yana son ki aure ki ba gaskiya ne ni ba da yawa tare akwai kayan da ɗaki yawa ba.
don ni da za a buta ta wallahi a daina yin kayan ɗaki gaskiya ne kawai da a an daina- rage a daina laifi da an rage a daina Wato laifi a sake daina laifi kenan.
laifi, Eh, eh.
sai a wannan yana zauna ɗaya daga lafiya.
cikin maganar mu ta sabuwar shekara da za mu fara a To, kai insha Allah.
cewa dan a sauƙaƙa na'am kawai in mace in ka aure ta kawai ta zo da jakarta alabashi in kaya zan- in alhari ne zaka sai sai mata mata tana sai- ɗakin ka ka sai saya mata, mata sai mata.
kuma in gwamnati ba ta yi wani abu akai ba yanzu bidiyoyi karuwa suke sai ka gaba za ka yi aure wai kuɗin hayar gurin event center ma miliyan ɗaya eh wa- wani aure ma Abin da aka ake so a wani koya aure ma mata, su a koya kutun da mata.
guda aka fasa saboda inda ya nuna za a event santa yi musu kaɗan tunda ya ɗauko yan babban gida to ka gani sai ce wallahi shi ya kashe kuɗin sa ne a bikin da yawa To.
za ka ce to idan ba zai kama wani babban waje bai bai shi babban waje miliyan ɗaya da yan kai kwarai ka ji ba wallahi miliyan ɗaya gaba ɗayan auren ma ka kashe miliyan ɗaya da yan kai idan ka ga yanda zaurawa suke zuwa hizba To.
karɓar kuɗaɗen ciyarwa da ciyarwa ka shayarwa gani a rana a rana bazawara ba ta shiga hizba ba ka samu guda ɗari to a rana kuma har da rana aiki kaga ya da rana kamata aiki wannan mu da mai da wanda ba hankali.
gani. wallahi kullum akwai to kaga wannan yana daga cikin labaran da zamu bi na karuwar zaura wannan haka kuma karuwar ala- yara ƙananan almajirai shi ma Na'am, yana da shi ma.
matukar tunda kaga muhimmanci.
kashe gari da ka shiga ni ma na shiga hizba to sai aka kira ni aka ce zo ka ji irin kirarin da ya waɗannan yaran suke inna lillahi- kaga dukkanin su fa ba ɗan- ba yan Kano ba ba yan Kano bane kuma kaga mai martaba sarkin Kano malam Muhammadu Sunusi na biyu yana ya ce nan akai.
gaba kaɗan waɗannan yaran da Wallahi.
su za a yi banga siyasa Wallahi da su za a yi tunda kaga ba su san uban kowa to ba, kuma ba kaga su san ana uwar kowa ana ba.
kai yana ta wayewa ana amfani da addina da sandina da waye yanzu kaga makamai eh.
bindigogi ma Yawwa.
in ba sa'a aka ci ba sai kaga sun- na ɗauko suna irin na yawaita.
ɗauko irin alwashin da yaran suke ci dan dai ba waje ne na musawan nan ba Eh, shi- amma mun idan shiga ka ji sa- maganganun in mun fara rahotannin mu sai mu duba magon da zamu iya sakawa kuma mu ci gaba da ankarar da mahukunta cewa barin shigowa da ake yi sasakai mu yara suna shigowa Shigowa daga ba su da jihohin kowa ba.
su girma ba su da kowa to fa Matsala sai abin da hali yayi muna To nan- roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana kurakuran da Amin, muka yi amin.
ya kuma wada wai dan Ba- kadan eh.
zan dan shiga wani bangare ne na nuni cikin nishadi nuni cikin nishadi to nuna wato mana.
yadda muke dan hada inda ranka da irin dan wahalhalun da muke sha to ai da kuma wannan kokarin ganin sai mun sanya kanmu nishadi wannan ai bangaren ka ne to shikenan na bangaren ka ne ni dai kawai zan yi sallama mai sauraro na bakku da Yusuf Ala Abdalla da Aminu Abdu Baka Noma da Amina Musu Isa da kuma Abdurrahman Hamisu na Madina ni dai nayi nan bangaren nishadi Ni- na tsufa ina ne na wani ne ne- ne nishadi kuma kaga akan ka nishadin yake
Allah ya Allah ya Allah haɗa kan Afirka mu so juna. Yayi? Ta cira sama ta saɗaɗo ta bige sha.
da muka yi a wannan shekara ba illa dai mai sauraro ka ƙara kasancewa da Freedom Radio da kuma shirin inda ranka insha Allah za mu ɗauki ra'ayoyinku a shafinmu na Facebook dangane da shawarwarin da za ku ƙara bamu dangane da yadda za mu ƙara inganta wannan shiri dama dai muna yin sa ne domin ku masu sauraro Nasir Salisu Zango.
tare da ni Yusuf Ala Abdallah Da kuma ni Aminu Abdu Baka Noma.
sai ni Amina Hamisu Isa Da kuma ni Abdurrahman Hamisu na Madina.
sai kuma na sai bakumar madaki da bakuci muryar ta ba sakamakon ɗan nukusani da ta yi a madadin dukkanin ma'aikatan gidan freedom radio muke cewa allah ubangiji ya sa mun shigo wannan shekara ta 2020 a sa'a